لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala muna ƙara gode masa cikin amincewarsa da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta asabat yau 21 ga watan Bulqada shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da tara ga watan Mayu shekara 2026 miladiya mun sake haɗuwa wannan majalisi mai albarka inda muke darasi a wannan littafi na Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz na Sheikh Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin kitabul at'ima inda ake tattauna ababen da ya shafi abin da ake ci tsakanin yanka da sauran abubuwa wanda ya halatta da kuma wanda bai halatta ba darasin da ya gabata mun fara magana akan asaid wato farauta shari'a ta yadda da a yi farauta in banda wasu wajaje da aka hana mutum yin farauta kamar misali a cikin harami ba a yin farauta ko ba aikin hajji kake ba sannan kuma a lokacin da mutum yake mai aikin hajji ba zai yi farauta ba ko da a cikin hilli ne ma'ana ko da a wajen harami ne amma abin da ya shafi dabbobin da ke cikin ruwa wannan ya halatta mutum zai iya farautar su ko da kuwa yana cikin harami kuma mun ji wanda ya halatta ya yi farauta shine dukkan wanda yankansa ya halatta kenan musulmi ko baki tabiye wannan shine wanda idan ya yi farauta da sharaɗin da za mu ji insha Allah to shine farautarsa ta halatta za a ci amma wanda yake ba majuse ko wanda yake murtaddi ko wanda yake bin wani ko zindigai masu bautar gumaka da dai duk waɗansu tarkace na nau'in kafirai baya halatta saboda yankansu bai halatta ba don haka farautar su ma bata halatta ba sai dai abin da yake dama babu farauta a kansa misali kaman kifi ko fara irin waɗannan wanda ma'anan na nufi wanda babu yanka a kansa to irin wannan ko da ko mai muguntar shanu ne a inda ya kamo kifi sai ka ci amma yanka kan bai halatta banansa mun ji kuma ala wanda ake yin farauta da ita na gaba ce aka tsaya alatu saidi abubuwan da ake farauta da su as-saidu qad yakunu bi silahil jarihi kas-sayfi was-sikkin was-saham farauta tana kasancewa da makami al-jarihi wanda zai iya yin rauni a jikin dabba kas-sayfi kaman takobi was-sikkin ko wuka was-sahami ko kuma kibiya wa kad yakunu bil jawarih kuma zai iya kasancewa da dabbobi waɗanda suke masu farauta qala ta'ala Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum Allah ya ce ya kodan sun kai imani Allah zai jarraba ku da wani abu na farauta tanaluhu aydikum wanda hannunku ma zai iya kamawa kusa da ku a lokacin da kuke cikin harami kuma Allah ya jaraba ku wa rimahukum kuma wanda mashin ku zai iya kamawa kaga da aka ambaci mashi a cikin abin da za a iya farauta da shi ashe kenan yana cikin ala wanda ya halatta a farauta da shi saboda yana yin miki kuma yana infazi ya kai zuwa ga makasa don haka irin waɗannan su ne wanda ake farauta da su wa ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وقلوا مما أمسكنا عليكم cikin abubuwan da Allah ya ce an halatta mana bayan da ya ambaci at-tayyibat sai adafi ya ce wa ma allamtum min al-jawarihi mukallibin da waɗanda kuka abinda kuka tadribin su ma'ana kun ba su training kun koyar da su min aljawarihi mukallibin dabbobi masu farauta waɗanda suke iya yin miki tu'allimuna hunna mimma allamakum Allah kuna koyar da su daga abin da Allah ya koyar da ku na dabarbaru to irin wannan alkalbul muallam shi ma yana daga cikin abin da ake yin farauta da shi har muka bayanin cewa kenan kaga hatta a cikin tare da bashi daraja Allah ya bambanta tsakanin mai ilimi da wanda bashi da ilimi tare mai ilimi shine wanda in ya kashe sai a ci amma tare jahili in ya kashe ba za a ci ba don haka mai ilimi in ya kashe Allah ta'ala ya ce fakulu mimma amsakna alaikum sai ku ci daga abin da suka kama muku ko da kun same shi ya mutu amma in kun same shi da rai shi ne Allah ta'ala ya ce wa kursmallahi alaihi wa taqullah ku ambaci sunan Allah akai in kun same shi da ransa wa yushtaratu fi sayd bi silahi an yakhriqa jisma sayd wa yanfudha fihi an shar'anta dangane da farautar da za a yi da makami an ya kharika jismas saidi ya tsaga jikin abin farauta wayan fuza fihi kuma ya kai makasarsa ma'ana ya masa rauni wanda wannan rauni zai iya sababa masa mutuwa kenan da za a ɗan shafci jikinta amma kuma ba a keta jikinta ba an ɗan tsakuleta jini ya ɗan tsartu ko ya ɗan tsaga wajen kaɗan amma wannan bai kai ya kwararar da jini ba domin ka san infazi ba sai ya kai zuwa ga makasarta inda zai kashe ta nan take ba abin da ake nufi infazi ya kai ga makasarta ko da a ce rauni ne ya mata ya mata raunin da ya tsaga jikinta sosai jini yana zuba a dalilin zubar jinin da za ta iya mutuwa mun gane a dalilin zubar jini za ta iya mutuwa yanzu rauni kawai idan mutum ya ji a jikinsa la ƙaddar Allah kuma ba a samu an naɗe raunin ko an yi dabarar da aka tsaye da gudun jini ba musamman in ya haɗa babbar jijiya to jini idan yana zuba yana zuba zai iya ajalin mutum kamar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul aus sa'ad ibn mu'adh ash-shahid radiyallahu anhu arba ta ga gazwatul khandaq harbin sa aka yi da kibiya a dantsansa sai aka samu jijiya babbar jijiya sai aka katse masa ita a lokacin kuma babu hikimomi irin na yanzu wanda za a iya ɗinke jijiya aka yi dabarbaru irin na wannan zamanin don a tsaye da zubar jinin jinin bai daina zuba ba haka zanen ya dinga zuba ya dinga zuba har sai da ya zama very weak ya yi rauni kuma abin ya zama ajalansa eh to don haka nan ana nufi infadi ila makataliha a mace rauni raunin da zai iya sabbaba mutuwarta to shine wanda aka sharɗanta idan ta mutu a dalilinsa za a ci amma idan ba rauni ne wanda zai iya sabbaba mutuwa ba to wannan baya daga cikin abin da ya halatta a ce in ta mutu don ta zai iya wani sababin ne daban ba wannan ba wa yushtaratu fi sayd bil jawarihi an takuna mu'allama dangane da makami kenan kuma an sharɗanta farauta da za a yi da dabbobi mafarauta kamar kare misali ko nau'in damusa akan fita da su ko kuma shahu duk waɗannan abubuwa ne da ake farauta da su to yana daga cikin sharaɗi ta kasance mu'allama wadda aka koyar da ita ne an yi tadaribinta an yi training ɗinta ta yaya ne ne za a iya ganewa an yi training ɗinta ba za ta tafi ba sai lokacin da aka sake ta kuma ko da ba a hannu take ba tafiya ake karen yana bin mutum a baya ko a gefe ko a gaba ba zai tafi ba sai an ce masa yaje ma'ana ko da a ce ya gaba rewa ne tana kwance a cikin wani lanho ba zai kai mata attack kawai lokaci guda ba balle ya tarkatarkar da yake kashe ta dama ba zai je ba sai dai dinga ishara a mai shi sai mai shi ya ce masa je ka tukunna sai ta ko kuma dukkan irin abin da ya masa training shine ishara kuma sannan yana daga cikin abin da za a gane alkalbul mu'allam idan misali a ce dabbobi da yawa ga sunan an tada barewa guda ashe ba a sani ba a ta a gaba ita ma sai ta fantsama mun gane sai ta fantsama waccan da aka tada ta tsaye makaran sai kuma ga wata a kurkusa ta tashi to kalbul mu'allamu an koya masa ba zai bi wannan ta kusan ba ita da aka ce masa ya bin ita zai bi sai dai in ta gagare shi kuma ya dawo amma ba zai taba ta kusan ba sai an ce masa ya taba mun gane domin idan aka tura shi akan ya kama waccan ita sai ta tsere masa ta masa tazara dab da wani waje kuma da zai wuce sai ga wata butta fita kurkusa da shi daɗin kamu to in ya kama ta ita kuma akan me ya kama yanzu ya yi makansa ne kai ba za ka ci ba in har yi kuskure ya kama to na ɗaya ba kalbul mu'allamu ba ne sannan na biyu kuma idan ya kashe ba za ka ci ba mun gane ko to wannan duka yana daga cikin abin da kai training ɗinsa dama shi yasa aka ce kalmul mu'allam wa Allah ta'kula min as-sayd kuma cikin sharadin da za a gane tana da ilimi in ta kashe farauta ba za ta ci ba in wanda za ta iya daukowa ne sai ta dauko kaman zomo sai ta dauko shi ta kawo shi a mai shi in kuma babba ce wanda ba za ta iya ɗauka ba to idan ta kashe ta a wajen sai dai ta tsaya tana gadi ta hana kowa taɓawa sai mai karen ya zo shi ba zai ci ba idan ku har ya ci to ba kalbul mu'allamu ba ne ko da kuma kalbul mu'allamu ne to a lokacin ba umarnin ka yi bihu ba yanzu a kansa ya kamawa ta bai halatta ka ci ba ko da kai ne kai irsalsalinsa wa Allah ya ji da ma'aha ghairaha kuma yana daga cikin sharaɗi idan an tura kalbul mu'allamu in ya je shi ya ɓace can ana tirka-tirka ya kashe dabba ko kuma sai kuka zo kuka riske shi kai mai karan ko kai mai abin da ka aika ɗin sai ka riske karan yana tsaye a kayan dabba ta mutu kuma ga wani shi ma yana tsaye a kanta to wanne ne kenan wanne ne ya kashe su a ciki ba ka sani ba to irin wannan shi ma in dai har baka riske shi da rai ba to halatta ka ce ba haramun ne a gare ka dan baka sani ba karanka ne ya kashe ko wancan karan baka nan ya zo man gaibi ko shi ma ba za ka ce ba sharaɗin farauta wa tasmiyatu sharqun في حل الصيد عند رمي السهم أو إرسال الجاري yin bismillah a ce bismillahi to sharaɗi ne wajen halaccin cin abun farauta inda rami sahami a lokacin da za a harba kibiya in za ka harba kibiyarka ko za ka harba bindiga matsalan malamai sun ba da fatawan cewa ita ma za a iya yin farauta da ita domin tana infazi irin yadda kibiya take yi lokacin da mutum zai harba sai ya zamanto ya yi bismillah au irsalin jarihi ko lokacin da zai saki zai tura shi dabbar tasa mai farauta imma taran ko kuma duk wata dabbar dai da ya yi training yake yin farauta da ita to dole ne mutum bismillah idan saka ce bismillahi to kaga wannan bismillah ita za ta tsaya masa a madadin bismillah da ake na yanka don haka idan har an kashe to ya halatta a gare shi ya ci ba mushe ba ne wannan duka yana daga cikin abubuwan da ya zan wajibi a kiyaye kun ga sabanin yanzu irin farautar da ake kwata-kwata ba farauta ce ta shari'a ba na ɗaya tukunna dabbobin ba a koyar da so ba masu ilimi ba ne sau da yawa za ka samu su kansu masu farautar majahilan ne su ma ba san yaya tsarin farautar shari'a take ba balantana har su ilmantar da karnukan nasu yadda za a yi to kaga farauta akasari wanda ake yi mu dai yawanci ta mu a nan kasar Hausa ban san ko yanzu ana dan kawowa gyara a cikin a wasu wajaje ba amma dai yawanci dama za ka ga haduwa ake yi ana danguna ana sako mutum yana kiwo kansa kirari kirarin bai san me yake faɗa ba da sako wani lokaci ma lafuzan da suke faɗa akwai shirka a cikin ka kasa kunne duk irin wannan suke yi kuma sannan idan an shiga dajin nan da da ashariya da ihu da wasu abubuwa wanda musulunci bai yadda musulmi ya siffantu da shi ba kuma karnukan daban masu farautar daban ma'ana karnukan kawai su ma suna gararinsu dabba kawai su ka'idarsu idan har zomo karanka ya zo da zomo to naka ne amma ba wai mutum shi zai tura shi ba karon ne kawai a wani waje ma kawai sai kaga ya zo baka san ta ina ba kawai sai zo ma da zomo ko kurege shi kenan mutum sai kama ya samu ya saka a jakarsa kaga duka irin wannan mushe ne inda har an same shi ta irin wannan hanya allahumma wanda aka samu da ransa to aka yanka wannan kuma a shari'ar su ba za ta shafi bismillah da yankan da suka yi ba a shari'ar su daban yanka da bismillah kuma da aka yi kasancewar su musulmi wannan kuma daban mun fahimta kamar ba gane ba to kakan je kenan da kakan je farautar ne to wannan duka bai halatta ba an adi bin hatimin radiyallahu anhu kala سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فقل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وكيل فلا تأكل عدي ابن حاتم الطائي الله كارا بصيرك ɗan farauta ne ya musulunta shekara ta takwas da ya yi addinin nasaranci to ya musulunta kuma ya yi fatoyi wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai fatoyinsa a kayan farauta akwai wai fatawa akwai haditansa da ya ruwaya bangaren farauta kama wannan da ke gabanmu akwai kuma ruwaya da ya akan batun sallama kada shi ne yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an mera saboda shi dan farauta ne yana yin farauta kamar abu kata da talansari shi ma dan farauta ne yana fita farauta mutumin madina ne yana cikin manyan sahabbai to akwai da yawa waɗanda dama sukan yi farauta su hau dabbobinsu da wakansu su shiga jeji da mashinsu da kayan buge-buge domin su je su farautar dabbobi su dawo da su gida dama suna wannan tun kafin musulunci ɗabi'a ce dama ta ɗan adam farauta hasali a tarihi tana daga cikin ma sana'a mafi daɗewa da ɗan adam ya saba da ita to don haka Adi bin Hatim yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mihrab na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dangane da wani abu da ake cin shi mihrab wato shi mihrab malami sun ba da bayanai fassara kala kala a kansa amma fassara wacce tafi a tabbata da itace ake yin sa kamar da kere to amma a gemansa guda ɗaya suna sanya masa kamar kibiya ana sa ƙarfe da za a feke sai a saka a jiki wasu ce ba ƙarfe ake sawa ba icen ne ake feke shi ɗayan gefen kuma sai a yi shi da abin nan ƙunji ko wancan ƙullutu ko yadda idan an jefa shi ƙarfin wannan mulmulallen itacen zai dinga sawa yana gudu yana rolling sai idan ya je shi wannan gefen tsinin sai ya cakku a jikin a jikin dabbar kamar an harbe ta da kibiya ko da mashi ke shi ne mai irab kaga kenan yanzu yana da waje guda biyu yana da gefensa guda ɗaya wanda yake kamar kulkule ne haka sannan gefe guda ɗaya kuma mai kaifi mai tsini in ma an sa masa ƙarfe ko kuma an feke shi sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina hukuncin farauta da irin wannan mai rawa yakan kashe dabba fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza asabta bi haddihi in ka samu dabba da gefan kaifin kaifin ne je ya cako a jikin dabba sai ba sabbaba mutuwarta fa kul annabi ya ce to kace wato kenan ya zama abin farauta fa'iza a saba bi arzihi amma idan ka same shi da wajen kullutun ko kuma da gefen faɗinsa gefensa ne faɗinsa ya same shi ya buga faƙatala kuma har ya kashe shi fa'in na huwa ƙigo ya zamanto kamar dabba makarara kenan domin makarara ko wanda aka shaƙe ta daga da wuya ko wanda aka buge ta da itace ta mutu duka wannan ta zama waƙira ita ce al-mawquzatu da aka faɗa a cikin suratul maida wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wal nadiha da muka ji a baya menene hukunci al-mawquza na'am haramun ne shine hukunci al-mawquza ko ce aka ce hurmat alaykum al-maytatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri allahi bihi wal mawquzatu ko wal munkhani ay abin nan والمنخنقة والموقوظة والنبيهة وما أكل السبوع إلا ما ظننت وكذا حكمت الموقوظة إتتي وكيل حرام ne ba za a ci ba to yanzu kenan fatawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dangane da mihrab da yake da bangare guda biyu gefe ɗayansa mai tsini gefe ɗayansa kuma kulkule ne to idan aka buge shi da gefen kulkulan ko da faɗin jikin itacen shine ya bugi dabbar ya sabbaba mutuwarta a dalilin bugun da aka mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace waqidun ne sai yace fala ta'kul shi ba za ka ci ba amma in an same ta bi haddihi fa da gefan tsinin sai aka ce a ci mun gane to ashe a bisa wannan ina hukuncin kere da ake tafiya da shi a farauta tun da ke ga kaman gora ake yin sa za a sami ice ne wanda ya dan lankwasa kaɗan haka kuma samansa ya yi abin nan ƙulli babba gefen kuma ya lankwasa haka shi ma yadda za a rike yin an rike yin aka haka aka haka aka wurga sai ya tafi yana rolin wuf wuf wuf sai ya pat sai kwaɗe dabba in ƙaramar dabba ce tsuntsu kamar danya ko makamantan irin wannan ya same ta a sama sai dai ka ganta fut ta faɗo ƙasa ko zabuwa sai dai ganta kawai ta faɗo ƙasa abin ka zo ta tana ta shura ta mutu sai dai in bai buge ta da kyau ba kuma ko da zomo ne ya samu zai iya halaka shi in ba a zo da wuri ba a samu ya mutu kuma ko da barewa ce ya same ta in dai an mata bugu ko ba jefawa ake barikewa aka yi haka sai aka buga mata sanda ko kara ko abin da ya kama da haka ko kara ba a bar farauta ba ne a shari'a mun gani ko kara da abin da duk ya shiga ma'anarta bora da mai sunansa kere duba abin farauta bane a shari'a saboda su ba sa tsaga jiki buga suke yi to suna da hukunci duk dabbar da ta mutu a dalilin haka ta zamanto waƙiza almauquzatu kuma haramun ne ce kenan abin da ake yin farauta da shi sai abin da yake infazi ila maqataliha infaz shine ya kutsa ya shiga shine infaz nafaza wato ya kutsa kenan ya shiga sai abin da yake shiga ne kaifi mashi ruka takobi da abin da ya kama da irin wannan to shine abin da ake yin farauta da shi mun fahimta faƙuntu sai sake yin tambaya kuma har ilawa kan farauta da ya ji hukuncin mi'rab ya ce ursilu kalbi nakan aika kare na na yi bismillah sai na sake shi ƙala sai annabi sallallahu alaihi ce masa idan arsalta kalbaka wa sammaita in ka kora karanka ka tura shi dan abun farauta wa sammaita kuma kai bismillah da za ka tura shi ka ce bismillahi da ka je sai ka tadda ya kashe dabba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fakul nan maka ci ya halatta abin da ka fada masa sanda ya mutu ba za ka ci ba abin da ka ce bismillahi ka saki karanka ya kashe nan kuma ka ce za a ci shari'a ce ta tsara ba abin da ya rage maka sai dai bi haka ne ko da wanda aka shake mata wuya da wanda aka sa wuka aka yanka ina da mutuwa suka yi ko ba mutuwa ba ne mutuwa ne amma wancan sai aka ce ba za ka ci ba wannan sai aka ce za ka ci wanda kafiri ya sa gaba gabas ya ce bismillahi sai ya yanka jini ya zuba irin yadda musulmi suke yi za a ci za a ci kafiri wanda yake ba adal kitabi ba ba za a ci ba amma sai aka ce kafirin adal kitabi shi kuma yin yanka ba haka shari'a ce ta tsara wannan su abinda shari'a ta ce shi ne daidai shi ne daidai wanda shari'a ba ta ce daidai ba ne ba zai taɓa zama daidai ba sun bambanta ne da na wani wajen fa'in akala ƙultu sai adu bin hatim ya ce fa'in akala in na da shi karen nawa ya ci fa. Ala ya ce, Falata akul, to kada ka ci, fa'in na hulamin sik alaika, ko kai ne kan saki karen naka kuma ko da kalmul mu'allamu ne, to yanzu hashi ya sa ta ce ta tashi, yanzu akan sai nemawa ba a kai ba. Ta ce, Bismillah sai ka sake shi, da ka je ka sai ka samu ya kashe dabbar amma kuma yana yaga yana ci. to zo ba a kai ya kashe ba shi ma yana da bukata ne yanzu a kansa ya ci ya kashe ba za ka kwada masa abu ko ka kore shi ka ɗauke naman ka ba nasa ne bar masa kayansa wuce kai ma Allah ya baka naka gaba da shi dai annabi ne ya faɗa ko yace ma yace fa innahu lam yumsik alayka to be be kama maka ba ba kama maka ne ba inna ma amsaka ala nafsi ya kama wa kansa qultu sai sake da yin wata tambaya har ila kan farauta yace ursilu kalbi fa ajidu ma'ahu kalban akhar wani lokaci ya manzon Allah zan tura karena amma in naje sun ya kashe dabbar kuma sai in ga tare da wani karen yake kanta a tsaye lokacin da na isa inda suke sai in same shi da wani karan a tsaye a kan dabbar kuma an kashe ta ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ta'kul nan ma karkace fa innaka inna ma sammaita ala kalbika kai bismillah ne akan naka karan wa lam tusammi ala al-akhar ba kai bismillah akan ɗaya karan ba mun gane to amma in ku biyu kuke tafiya ba ka san shi ma wance yana bin ka'ida shar'iyya a wajen farauta da nasa karan kuma ka san karansa ne amma shi ya tafi ta can kai kuma ka biyo ta nan sai ka ga dabbar sai ka saki karanka da bismillah ya bi shi can cikin sarƙaƙin jeji kana tafiya sai ka ga karan naka da kuma karan wancan ɗan uwanka da shi ya tafi ta wani gun sai ka gansu su biyu yanzu abin da za a yi sai ka jira wancan ɗin wala Allah dabbar ta zo ta gabansu ne a lokacin gudu mun gano ta zo ta gabansu ne a lokacin gudu shi kuma ya ganta sai ya saki karansa shi ma da bismillah sai kuma ya ga ashe akwai karanka yana binta to ka gano wajen an yi hannuwa akan bismillah mun gani to Allah ya samu dace duka waɗancan da aka ce kada a ci misali wanda ba a samu makasarta ba ba a kai ga makasarta ba kuma sai aka same ta ta faɗi ta mutu ita ma aka ce karwaci tunda kai ka san bugun da ka mata ko harbin da ka mata bai kai makasarta ya sabbaba mutuwa ba ko kuma wanda ka saki karanka sai ka je ka tagga wani karan tare da shi a kai ko kuma wato wanda ka jefe shi da mi'rab wanda muka ce mai kama da kere amma gefensa mai kaifi maimakon wajen kaifin ya same shi sai wajen kulkulan dunkulan ya same shi kuk kuma ka gani to amma lokacin da ka je ka duka sai ka samu waɗannan dabbobin wannan nau'in dabbar da ta mutu wannan ba ta mutu ba amma ta jigata da alama rai a jikinta ba ta mutu ba to sai kuma ka yanka ta to ya halitta ka ci mun gani ya halitta ka ci ko da karan naka kai bismillah sai ka sake shi da ka je sai ka tar da dabbar a kwance kaddara ba rayuwa ce ga ta a kwance kuma ga wani karan shi ma an mata jina-jina da karanka da wani karan sun mata jina-jina amma tana kwance tana ta kokarin haka ta tayi su kuma suna haushi akan ta sun hana ta tafiya kaga da ranta da ka samu sai ka kwantar da ita kai bismillah ka yanka to ya halatta ce shi ne can istitna'in da aka yi da aka jeranta waɗancan aka ce wal mutaraddiyatu wan nadihatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala sabu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala sabu sai aka ce illa ma zakkanki sai wanda kuka riske ta da rai a jikinta ba ta mutu ba to kuma sai kuka yanka ta to wannan ya halatta za a ci domin yanzu ba wancan abin da ya faru na baya ne sabbaba mutuwa mun gani an riske ta yanzu da ranta ba ta mutu ba yanzu idan ka yanka yankanka ne ya sabbaba mata mutuwa don haka wannan ya halatta a ci game yadda nassin alkur'ani ya ambata wallahu ta'ala a'ala to ina kuma mutum ya je farauta da jahilin kare nuna ne aka tafi da shi farauta ko to me hukuncinsa aka ce as-sayd bil kalbi ghayr al-mu'allami yin farauta da karan da ba wanda aka koyar da shi farauta ba ba a tironin ɗansa ba la ya hillu ma amsakahu alkalbu ghairul muallami baya halatta a ci dabbar da ta mutu wanda kuma kare ne ba wanda aka koya masa farauta bai kama illa an yudraka hayyan fayuzakka sai dai idan an samu dabbar da ranta kuma aka yanka ko da jahilin kare ne ya kama jigata ta kawai yayi ya hana ta tafiya ya mata rauni a kafa yadda ba ta iya tashi ta gudu yana tsaye kanta ba shi ya kashe ba ya dai raunana ta sai aka zo aka tanda ta sai aka yanka kai ko da misali a ce ya shaƙe mata wuya ne amma lokacin da aka iso kuma da ya sake ta sai ta zaburwa tana so ta gudu ko tana so ta tashi ko da ku ba za ta iya tashin badan ya jiga ta ta ai da rai a jikinta ko babu to sai aka yanka ya fada cikin wancan istithna'i da aka yi illa ma zakaiki yanzu ko da karan jahili ne ba shi da ya yanka ba yankan jahili ya kace ba kai ne yanzu ka yanka da bismillah mun gane a matsayinka na musulmi to don haka sai a ci an abi ta'alaba ta al-khushani hadisi daga abu ta'alaba al-khushani kale yace qultu ni ne ne fatawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi allah ce ya annabin allah inna bi ardi qaumin ahli kitab mu muna wata ƙasa ne ta ahlul kitabi saboda shi yana biladul hiyara mana yana can ƙasar sham ƙasar sham kuma a lokacin kiristawa ne romawa suka zo suka mamaye wajen don haka addinin kiristanci shine addinin wajen addinin daula har larabawan da suke wajen da dama an maida sun zamanto kiristawa can dimashka sirai ta yanzu ke to shi ne ya ce ya annabin Allah mu a ƙasa muke wanda take ta ahalar kitab haka na akulu fi aniyati za mu iya cin abinci a cikin kasakensu a cikin kasko containers ɗinsu za mu iya cin abinci a ciki wabi ardi saidin asidu bi kausi wa bi kalbi allazi laysa bi mu'allami kuma muna wata ƙasa wadda ake yin farauta asidu bi kausi wani lokaci nakan je ne farauta da kibiyata baka ke kwami da bakana wa bi kalbi kuma nakan yi farauta da karena allazi laysa bi mu'allamin wanda ban koyar da shi ƙa'idoji na farauta ba wa bi kalbil mu'allami wani lokaci kuma ina tafiya da kare na wanda shi na masa training yana da ilimi ya dauki training fama yasluhu li to menene zai kyautata a gare ni a lamarin farauta da dai kibiya nakan je da ita ko da maka nakan je da jahilin kare na nakan je da kare na wanda na masa training ya lamarin yake yanzu tambaya nawa yayi wa annabi yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ne kula hudu na farko ya tambaya a kayan cin abinci a cikin kasaken ahalar kitabi kiristoci da yake zaune da su a wajen kuma akwai yahudawa ma saboda akwai masu addinin yahudiya wajen baitul muqaddas ita ma tana bilad sham sannan kuma yayi tambaya dangane da farauta da kibiyarsa karansa kuma wanda ba a koyar da shi ba da kare kuma wanda aka koyar don haka yace fama yasluhu fama yasluhu li menene ya kamata gare ni ma'ana menene ya kyautata gare ni kada sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amma ma zakarta min ahlil kitabi amma abin da ka ta ambata dangane da ahlil kitabi cin abinci a cikin kasakensu fa in wajadtum ghayraha in kun sami wani kaskon kun samu wata kwantena ɗin ba nasu ba fa in wajattum ghairaha in kun samu wata wadda ba tasu ba fala ta'kulu biya to kar ku ci daga cikin nasu ɗin wa in lam tajidu in kuma ba ku samu ba sai tasu ɗin kawai fagasiluha to sai ku wanke ta wakulu fi hasannin sai ku ci a ciki to ya zaka hada gabar wannan hadisi da abinda qur'ani ya ambata wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin nasu ma an ce halatta gare su nan kuma an ambata cewa in baka sami container su ba to sai tasa sai ka wanke in kuma ka samu wata container to karkace a cikin tasu abinda malamai suka ambata a kayin wannan magabata aka ce wal muradu bihi abinda ake nufi da aniya anan al'aniyatu allati yudbahu fiha lahmul khinziri wa yushrabu fiha al-khamr a ba cikin littafin na yake ba na dauko daga aunul ma'bud wato sai aka ambaci cewa ana nufin ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi ko kuma abinda shi abu sa'alabat al-khushani yake nufi anan da yace afana akul fi aniyatihi za mu ci a cikin containers din su su suna cin alade alade ba haram bane a wajen su giya ma ba haram bace suna sha giya su a wajen su ba haram bane ai kiristoci su giya ba haram bane a musu waɗanda suka ce giya haram ne su ne ɗan wanda suke kiran kansu born again in deeper life su ne wanda suka ce abin nan wani kirista wani kirista ma ya taɓa faɗa da jimawa na ji suna jayayya shi da wannan deeper life ba a nan ba ne a can ƙasar kudu ne wani ne ya takale ni a cikinsu sai mai da masa martani to kwatancen da na bayar akan giya ne na ce giya ai haramun ce a bible me yasa kuke sha sai shi wancan ɗin tsoho ne sai ce mun giya ba haram ba ne a bible sai wani da yake muke tsaye da shi shi ko matashi ɗan difa life ne sai ce giya haramun ne sai suka kawo da ni sai koma gefe ne zama na ina kallon su yanzu an iya kowa tsakanin su ni aka takala ni sai samu sauki ya tsaya ko ina kallon su wallahi ina dariya ɗaya har da zuwa ya ɗauko jakarsa ya buɗe ya ɗauko bible ana jawowa shi kuma wancan tsohon yana cewa da Allah shi ka rabu da ni wasu yake cewa now tell me what of the first miracle that Jesus performed a bible suka faɗa shi ne sai ce he turn water into wine sai ce eh na he turn water into wine because we want people to drink more wai menene menene mu'jiza wai ta farko a bible ne ba suka faɗa haka ba wai na gaske ba ne wai menene mu'jizar farko da annabi isa yayi wai sai aka ce shi wanda suka faɗa a bible shine wai ya mai da ruwa ya zama giya giya ne wai yake tasha sai tuzuna tuzuna sai aka ce da an shanye sai aka ce giya ta kare wai shi ne sai da aka ce giya ta kar sai waye ya ce musu a ya kuna cewa giya ta kare ga nan nan ta nawa ne ce wannan tulunan ruwa ne ce a ku duba da ku gani da suka zuwa sai suka ga giya ce wacce ta fita sun ma ta ji shegantaka ma wai to ai ya juya ruwa ya zama giya ne saboda yana so a yi tasha na haka su ba haramun bane a wajen su to abin da aka ambata a nan wajen wato nan da aka ce afa na akul fi aniyatihim manyan ba wai kasakensu da suke cin abinci ba ta iya yi wa kaskon nasu da ake cin abinci ko kuma manyan containers wanda ake dafa naman alade a ciki ko kuma wanda ake zuba giya a ciki kuma in ka ɗauke shi a matsayin aniya karamin kasko ba ma manyan tukwane kudur ba to wanda ake zuba alade a ciki suna zuba nau'in abinci wanda yake na haramu da aka ce wa ta'amul ladina utul kitaba illul lakum abincin wanda aka ba ma littafi a gabaninku ya halatta gare ku abdullahi dan abbasin ne fassara ya ce wato da'amuhum ya ce ai zaba ikuhu yankan da suka yi yankan da suka yi haka aka ce halal ne an ce maka sai sun ambaci bismillah ba a ce ma sai an ambaci bismillah ba in ka ce ɗayan sun ce Allah Allah uku ne Isa dan Allah ne na zamanin annabi ma hakan suke faɗa in baka sani ba je ka karanta Ali Imran zaka gani za a ga munakashar da annabi ya yi da su ka duba cikin suratu ma'ida laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha trinitin da masu na faɗa lokacin ta da qur'anin ma yake sauka da aka na da dan irin na yanzu ne karka ce wai na garin ku wani kana magana wai na garin ku na garin na kuma irin na ko ina ne in har mutum ya ce zai kawo banci a tsakaninsu to ya jahilci ma yadda sakon da qur'ani ya zo da shi to nan da aka ce maka ya halatta ba wai kuma an halatta maka duk abin da Allah ya ce ya haramta ba mun fahimta Abdullahi dan Abbas cewa ce zaba'i'u yankan da suka yi idan yanzu misali musulmi sai zo sai yanka jakin gida ya halatta ka ci saboda musulmi ne yanka ba za ka ci ba amma yanka tinkiya ba sai ka ci to da haka abin da yake haramun yana nan a matsayin haramun ko abin da yake na halal wanda suka sarrafa na halal ne in sun yi yanka na abin da yake na halal ya halatta ka ci kuma su tunda ba su da bawon da ba su da iyaka za su iya saka alade a cikin mai za su iya sanyawa cikin kwanansu suna zuba alade kuma kana gani suna dafa naman kare a ciki kuma kana gani wata rana mun zo za mu wuce ta kabir lokacin mun tafi wani wa'azi yalwan shandam kawai mun zo ta kwana kan kwana an tsaya wani ya ce zai sai ruwa sai kuma ga irin katon daren na ana haka a haka su sai a nama sai a nama kuma wallahi kare ne har da dan saka bindin nasu riga shi irin yadda ake sa na balangu irin yadda zaga an dan saka bindin tinki a din nan shi ma sun dan saka bindin garan ya dan yi haka sai ce to maza jama'a bi gaba eh ruwan ma a hakura to kaje yanzu in kana zauna a irin nan kana gani suna sassaka naman kare da maikonsa a kayan plate ɗinsu su ci su ɗauko kaza su saka a ɗauko kofi a kamfaci murkutu a sha kuma kai Allah ya zamanka a wajen kana sana'a ko abin da ya kama da haka ko hanya ta kawo ka babu kuma wani container da zaki amfani da shi to shine abin da ake magana kar kai amfani da shi inda har akwai wani amma in ka duba kuma dole sai ka yi amfani da container din babu sai nasu to kar kai amfani da shi sai ka wanke shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa Abu Sa'laba al-Khushani kamar yadda suke bayani karkashin hadisin wallahu a'lam kuma annabi ya ce wa ma sitta bi kalbikal mu'allami abinda ka farauce shi kuma da karanka wanda yake mu'allam an koyar da shi an masa training fa zakarta smallahi kuma ka ambaci sunan Allah lokacin da ka sake shi kwakul aka ce ya halatta ka ci ya halatta ka ci wannan bayanin duk an yi a baya to gashi a doran hadisi wa ma sitta bi kalbika gaira mu'allami abin da ka farauce shi kuma da karanka wanda ba koyar da shi kai ba jahilin kare ne fa adrakta zakatahu amma ka riski damar ka yanka shi kuma har ka yanka to annabi ce fa kul wannan ya halatta ka ci a ya ka tsallaka na'am ya ce wa masu da bi kausika ko fa zakarta smallahi fakul shine muka tsallake abinda ka farauce shi da bakarka kwari da bakarka ta harba kaus shine bakar amma ai ba bakar kawai ake ana sa kibiya ne ai harbi fa zakarta smallahi kuma ka ambaci sunan Allah fakul to shi ma ka ci shine malamai suka ambaci cewa bundukiya ita ma idan ake harbi da ita a matsayin alkaus ɗin take tana matsayin kibiya ne saha shi ma ya hal domin tana infari yadda kibiya take kutsawa ta shiga can jiki ta kai zuwa ga ko'ina har ta sabbaba mutuwa haka bullet ma yake shiga don haka idan za a harba sai a yi bismillah kuma akwai wani abu farauta da aka yi ta ba da niyyar a ci ba to ita ma haramun ya ci ma'ana an yi ta ba da niyyar farauta halama fahimci abin da ke nufi ba harbi aka yamma ba da niyyar farauta farauta ce aka fita amma ba da niyyar farauta ba to yaya an fita farauta ba da niyyar farauta ba yanzu misali kamar irin farautar da waɗansu suke yi don jin daɗi da nishaɗi masu arziki masu kuɗi na turai larabawa ma suna kwaikwayonsu sai a tirenin a dabbobi tirenin ɗinsu aka yi ba tirenin ɗinsu ba ina nufi za a yi rainansu dabbobi ne za a samu zomaye misali ko a samu bareyi ƙanana suna da irin gandun daji ɗin nan masu sarauta suna ya ƙasashen larabawa da masu kuɗi gandun daji ne gandu ne suke da shi dama nasu ne wajen farauta ne hantar reserve ne sai a je sai a sake yin wannan dabbobin ce su fa suka kawo dabbobin za a kawo zomayen a saka za a kawo nau'in tsuntsayen da ake so sai a saka kuma za a kawo har bareyi ƙanana a sa kuma su dinga rayuwa har sai su girma su yi wane ne kuma lokaci-lokaci sai a dinga zuwa da mota ko kuma a dinga zuwa abin nan da mashin ana shiga ana kwanto ana harbinsu kaga wannan kawai nishaɗi ne irin wannan ba za a ce ba don ba wai farauta suna yi don bukata ba ce suna yi ne don wasa don gwada harbi don ɗeba kewa abinda har za ka je ka zuba shi a jeji kan ka farauce shi ka ci kayanka a gidan don Allah ne yana ka kuma na kai shi jeji kuma sannan ka bi shi kuma kana harbansa dama ba don bukatan farauta kai to shi da abin da yanzu abin da aka farauce shi ba don bukatar farauta ba yanzu dai an gane abin da yake da biyu to shi ma irin wannan ba za ce ba ya ce asaidu idza waqa'a fil ma'i abu ne ka farauce shi ka fafare shi kuma sai je fada cikin ruwa bayan ka harbe shi me hukuncin sa idza waqa'a asaidu fil ma'i haruma akluhu abun farautar da ka harba kuma ya gudu ya gudu sai je fada cikin ruwa kuma sai ya mutu to haramun ne a ce liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam adi bin hatim saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma adi bin hatim kamar yadda muka ji a baya ko kuma wani hadisi wata riwaya ce daban wanda imam muslim ya kawo idza ramaita sahamaka fadhkur ismallah in ka harba kibiyarka to ka ambaci sunan Allah fa in wajadtahu qad qatala in ka samu wannan kibiyar taka ta kashe wannan dabbar fa kul annabi yace sai ka ci illa an tajidahu qad waqa'a fi ma'i sai da in ka samu dabbar taka ta fada cikin ruwa ne ga wani rafi kawai sai ka samu dabbar a cikin rafi ga kibiyar ka a jikinta tana tsakiyar rafi ta mutu tana raito a saman ruwa da ka zo sai ka ganta to ba za ka ci ba annabi ya ce karkace me yasa ya ce fa'innaka la tadri domin kai yanzu baka sakankance baka sani ba alma'u qatalahu aw sahamuka ruwan ne kashe dabbar ko kuwa kibiyar ta ta iya yiwa da karfinta so take ta ratsa ruwan amma saboda raunin da jikinta yayi kuma shikenan sai ta kamfaci ruwa kuma sai ruwa ya shiga cikin hancinta shikenan sai ta shashsha ruwa ta shashsha ruwa kuma sai ta mutu kajin su ruwa ne kashe ka ba kibiyar ka ba kibiyar ka raunana ta ta yi ba dan ruwan da yake tsakaninka da ita tana son ta gudu ba da in kan tudu ne sai ta kai inda take son ta kai kaga baka sani ba to irin wannan ba za ka ci ba wato duk abin da yake akwai iskali to ana so a kakau da kanta a kai asaidu idza gaba anhu yawmayn aw thalathatu thumma wajadahu to ina kuma ga farauta da ta ɓace maka wuni biyu ko wuni uku ta san manyan dabbobi sukan yi haka har ƙananan ma barewa ma za ka iya harbinta ko gada ta gudu tunda ka san masu farauta sukan yi kwanaki a cikin jeji wani sai ya sati wani ya sama da haka ba to ballantana ce babbar dabba irin jakin jeji ka harbe shi ko ka soke shi mummunan suka da mai sunansa da mashinka ko da kibiyar ka ta shiga jikinsa ba ke ka ganshi ba sai bayan kwana biyu ko kwana uku to shi ne cewa mara ma sahamahu fa asaba wanda ya harba kibiyarsa ya samu abin farautan tun magaba an husaidu ya umaina au talafatan sannan abin farautan ya buya masa kwana biyu ko kwana uku sun waje da sannan ya same shi falahu akilhu idza lam yantan to ya samu ya ci wannan dabbar matukan bata ruɗe ba in ta lalace ta zama annatina wato ta lalace to shine bai halatta ci ba abin da yake mushin da ya lalace ba za ka ci ba ma'ana abin da nake nufi farautar da ta riga ta lalace to ba za a ci ba amma idan ka same shi kasan kibiyar ka ce a jiki baka ga ƙarin wata kibiya ba ko kuma raunin da ka masanne kawai a jikinsa ba a samu ƙarin wani raunin ba nan ma sai a koma zuwa ga abin da annabi ya ambata a baya baka sani ba karanka ne ya kashe ko karan wancan to nan ma kibiyar ka ce ta kashe ko sabuwar kibiya kibiyar ka ce ta kashe ko ko wani rauni ya samu a cikin jeji yana shiga sarkaki ya huda mata ciki ya kai ga wani waje sai ka same shi ga cikinsa ya huje ka san ba kai kai raunin ba kuma ga kibiyarka a jikinsa ko kuma ga gurbin da kasancewan kai ka soka masa mashi amma kuma da wani kuma daban wanda shi ma ya shiga jikinsa to wannan ba za ka ci ba don baka san wanne ne ya kashe shi ba amma idan har ka same shi kibiyarka ce a jikinsa ka gane kibiyarka ce ko da bayan kwana biyu ko kwana uku kai ko sama da haka a ƙaunin wasu malaman matuƙar dai bai ruɓe ba idan har ya ruɓe to ba za ka ci ba saboda kasancewar rubabbe dabbar da ka yanka a gida ka ajiye ta sai ta rube to ita ma ba za ta ci ba ina da mutane suke da irin kansa din nan da ake ajiyewa kaga har tsutsawa ne yake ko da ai ana jiwa kansa ko an manta kansa ne irin bindin nan da ake ratewa ana jira sai cike ciki a dafa ha to ga hadisi yace an adi bin hatim shi ma daga adi bin hatim imam bukhari kawo hadisin annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa in ramaita sayda fa wajadtahu ba'da yawmayn yawmin aw yawmayn in ka harba abin farauta sai ka same shi bayan wuni da ko wuni biyu laysa bihi illa athar sahanika babu a jikinsa kuma sai gurbin kibiyar ka kawai kun ga wancan bayanin ko ya fito a cikin hadisi to in har ka samu gurbin raunin da ka masa ne kawai annabi ya ce fakulto ka ce kenan adi bin hatim ya zo na ya ce wa annabi fatawa a kayan batun farauta to haka ake so duk abin da ka sa a gaba karka shirye shi da jahilci kasuwa za ka yi tuki za ka yi sana'ar ka tela ne kai zauna ka tambaya yaya al'amarin ijara yake ya al'amarin kasuwanci yake ka sai da za ka kiyaye abin da shari'a ce tanadi dan kada ka yi aiki cikin jahilci وأن أبي فعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى أبو فعلبة الخشني الله يرد شيء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا رميت بسحمك إذا كاي حربي لكبيرك فقاب عنك سيقول مك بكدنشبا فأدركته kuma sai ka same shi daga baya fa kulhu to ka ci abinka malam yantan matukar bai rube ba kaga nan da aka ce fa adrakta nan ko ba masa kaidi bi yawmin yawmayn aw thalatha ina shi ko da ya wuce haka shi yasa wasu malamai suka ce ko ya wuce haka amma da sharadin bai lalace ba in bai lalace ko ta sai ta ci kuma da sharadin abin da annabi ya ga Ali bin Hatim baka gani ba sai gurbin raunin kawai da ka masa amma in ka ga wani raunin sabanin naka to nan ba za ka ci ba dan baka san wani raunin da ya kashe shi ba Allah ya sa mu dace za ka sai ai taka tsantsan akan batun farauta ko abin da za a kawo mana farauta Allah shi da mu hanyar madaidaiciya abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muka kuskure muna roƙon Allah ya ce mana na'am
Thank you.
dama lokacin da ka sa su ka sa su don wani lokaci ka je ka farauce su ne lokacin da ka zuba su an zuba da niyyar za a je daga baya a je a farauce su ne an sa su ne kawai don aiki kiwo eh da ka zo wancan darasin da muke wata kila da ka samu an sako mun an yi magana akan dabba wacce take wato take fantsama eh wadda take tashridi to irin wannan dama ana yi mata irin abin da ake wa farauta ne haka annabi ya ce an je kama wani raƙumi ya fantsama gudu yake a dawa sun bi shi da kafa saboda suna da karancin dawakai dama a jeji ne za a tafi wata tafiya suka kasa kamo suka fahimci kamar zai guje musu sai ɗaya ya same shi da da abin farauta ko kibiya ko mashi sai harbe shi da ita a kafa sai ji masa mummunan rauni sai faɗi ta ja sai aka zo aka liske shi to shi na ya ce irin waɗannan dabbobin suna da irin wannan awabid ka awabidul wahashi duk wanda ya irin wannan abin sallah sai ce ku aikata gare shi irin haka kamar yadda za ku yi farauta to kaga yanzu kamar ita zabuwa ina ga ba sai ka je ka da da bindiga kana harbinta ba ba abin da ya haɗa zabuwa ka ce na haka harbinta da bindiga ai asalin masu kiwon zabuwan sun sai da suke kama kansu tarko suke musu tarko suke zubawa idan sun zuba cap cap cap cap sai su kama in bai cin haka ni dai na sha cin zabo amma ban ga wanda aka harka shi a jikinta ba ya da danko to a yanda danko bai halatta ba in ta mutu ta zama mushi ai mauquza ne a harbi dabba da danko kuma ta mutu to duk bismillah da kai ba ta halatta ka ci ba amma in an riske ta da rai shi kenan sai a yanka domin ya halatta sai a ci kuma zai kuma halatta ita yana nan don wannan baya daga cikin abin farauta to kan me haɗa ka da farauta tana zuwa ne yake yanzu aika girma to To magana ƙaunin dai malamai da ya karon jaya dabbobin da suke ciki ruwa ba a sa a yanka su ba. Wanda dama a cikin ruwan ne wajen rayuwarsu. Inda malaman suke saɓani sai dabbobin da suke rayuwa a cikin ruwa kuma suna rayuwa a waje. To a nan ne ake bin a galabiyya. nan ne sai abu a galabiya kamar yadda dai malamai suka fi ranjayarwa sai abu a galabiya ina ne suka fi yawan rayuwa in ba sa rayuwa mafi yawan rayuwar tasu a ruwa ne amma dai suna kan shawagi a waje to su yan ruwa ne in mafi yawan rayuwar tasu a waje ne za su rayu a waje kuma sannan in sukan shiga cikin ruwan kuma sai sababi to su yan waje ne yanzu agwagwa yan ciki ne ko yan waje ne kifi ba ɗan ciki ne Allah samu da ce Allah ta'ala alam